يحزون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na Riyadus Salihin za mu tashi a hadisi na 1481 1481 lambar hadisi bismillahir rahmanir rahim wa an aisha radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam kana yad'u bi ha'ula'il kalimat اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الجنى والفقر رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وهذا لفظ لفظ أبي داود أسمعنا حديث لغنا أنا عائشة والمؤمنين يدا الله سقارة ثبتها أغريت تشي النبي صلى الله عليه وسلم ينا الدعاء da waɗannan kalmomi waɗannan kalmomi da ya za mu karanta haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare shi daga waɗannan abubuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Allahumma inni a'udhu bika min fitnatin nar Allah ina nema ka tsare ni daga fitinar wuta Allah ka tsare mu daga fitinar wuta fitinar wutar nan da ta duniya da ta lahira da kowace fitina ce kowace musifa ce a duniya ma tana barna Allah kiyaye mu da gobara Allah ya kiyaye mu da gobara a gidajen mu Allah ya kiyaye mu da gobara a wajen sana'ar mu da kasuwar mu duka Allah ya tsare mu to to to da kuma wutar lahira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman tsare Allah kai kenan kai ko ba a ga ya ma ba ka san kai kamata ka dage ka nemi tsare dan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare shi shi an tsare shi an riga na shi garanti sai ni da kai sanan wa azabin nar Allah ina neman ka tsare ni daga azabar wuta nan fitinar wuta kuma da azabar wuta Allah ya tsare mu da su sanan wa min sharri gina Allah ka tsare ni daga sharrin wadata wadata dukiya tana da sharri to Allah ya tsare mutum idan Allah ya bashi dukiya Allah ya za ta zama masa alheri Allah ya sa dukiya ta zama tabin Allah Allah ya sa dukiya ka ta sa mutum ya zama yana girman kai ya tashi yana dagawa ya zama yana wa Allah abin da ya ga dama to kaga wannan sharrin dukiya ne sharrin shi yasa Allah madaukakin sarki ce kalla innal insana la yadga sai yace an ra'ahu stagna dan adam Allah ya ce a a dan adam yana dauga yana dagawa yana wuce gona da iri Allah ya ce dan kawai na wadata shi ni ne na dan san masa wani abu na ba shi aron kayana dan dukiya ta Allah ce wanda duka ganshi da kuɗi kayan Allah ne ya ba shi aro ba za ka gane haka ba sai mutum ya mutu sai mutum ya mutu za ka ga gagawan ga kudin ga komai ya zama ba na shi ya koma hannun mai shi sai kuma wanda ya ga dama ya ba da haka Allah aro yake shi yasa za ku ji a Qur'ani Allah yana cewa wa atuhu min malillahi allazi ataku ku ba su daga kudin Allah da ya ba ku dan kudin ta ne to wannan yana daga cikin sharrin mutum ya zama yana da dukiya amma baya yin alheri mutum ya zama yana da dukiya bai yi aiki da dukiya ya gina lahirarsa ba duk wannan sharinta ne bare kuma a ce dukiya ta hana sallah akwai wannan kuɗi ya hana shi sallah wallahi saboda yana da kuɗi akwai mutanen an ka gan shi ma a masallaci kawai bai da kuɗi ne na Allah akwai su in ka gaishe a masallaci to yayi brok yana samun kuɗi sai ya bace sai wata biyar wata biyar da ka gaishe a masallaci to gari yayi zafi zai kara dawa kuma sai Allah ya kara bashi sai ya kara komawa amma wannan istidraj ne Allah ya kiyaye eh wato ta lala ne akwai wanda za ka ga haka kawai shi din ka ganshi a masallaci to Allah ya tsare mu Allah ya sa idan aka idan ba mu da kuɗi muna masallaci muna da kuɗi ma muna masallaci yawa wannan shine musulmi din yanda Allah ya jarraba shi bai da matsala sallah dai zai yi ta ko me yake ciki to wannan shine musulunci ba ruwan shi da me wannan wani abu ne daban wannan ko bautan Allah wani abu ne daban to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman Allah ya tsare shi daga sharrin wadata wani zaka tarar da mutumin kirki ne amma yana samun kuɗi sai zama mazinaci Allah ya kiyaye kaga sharrin wadata ne wani haka abubuwa ga sunan suna da yawa wanda kuɗi yake sawa gagaya mutum ya shiga sai mutum ya manta kuma kun san dai ba a maganan ruwa a wajen wanda bai da kuɗi ko na ku taba gana an cewa mara kuɗi marowaci na ana ce to me zaka ce masa babu daman babu me zai baka duk inda ka ji kalmar marowaci sosai dai me shi sosai mutum ya zama ya yi wa Allah rowa wanda ya fi kowanne zama musiba akwai wanda zakar da Allah ya ce a cire ma ba zai iya cirewa akwai wanda sai kuma yana wa Allah wayo a wajen shi fa a tunanin shi kawai tunda kaman ya mai da Allah irin yadda Yahudawa suke faɗa kaman Allah mabukaci Allah ya ce idan lokacin zakai akwai abin da yake a yi shine mutum ya kididdige zuciyarsa gaba daya ko a ina take aiki ya samu mutum da in kana da dukiya ingila kana da ita a china kana dole sai ka je ka kididdige ta ka lissafa kudin ka na china dini kaza ne aka Allah ya baka kudin ka na india dini kaza na japan na na dubai duk sai ka hada sai Allah ya ce to in ka hada sai kuma ka kasa shi gida 40 sai ka ebi gida 39 Allah ya ce ka ci gaba da sabganka kashi ɗaya sai ka bawa shi ne zakka ka kenan wanda kawai yana da kuɗi lokacin da kaya ya ce to a ɗan yabo kaɗan dai a bawa su na akwai wanda kawai zai ɗan zuwa ta wani abu a ɗaya ba dai sadaka ba ne idan mutum ya haka gaba ɗaya ba ruwan Allah da shi bai zakka ba dole sai ka lissafa shi yasa zaka ga 'yan kasuwa wanda suka gane addini idan lokacin ya har tsaye da kasuwan su suke sai a yi lissafi wani sai ka ga ya yi tashi yana lissafi aka ji an ce ba ana lissafi saboda haƙƙin Allah ne kuma dole sai an cire sai manzo Allah ya ce kuma Allah yana neman ka tsare ni daga sharrin talauci kun san talauci ma yana da sharri me sharrin talauci mutum ya kasa haƙuri ya kasa haƙuri ya yi ta kai kukan Allah wurin mutane wani ya ringa cutar mutane wani ya je ya sata duk sharin talauci wani ya ringa hasada za ka ga wani kamar zai mutu in ya ga wasu da kuɗi ya mantawa ya ba su sai ya mantawa ya ba su ba wai sun suka ba kansu ba akwai wanda ya ba shi kaga duk rigiman da zai dawa yake yi ha da Allah yake yi ai Allah shi yake bayarwa na hanu qasamna bainahum wa ishatahum ji Allah mu muka raba rayuwar su muka raba kowa mu muka bashi ji Allah da haka zan kaga wani da shi ya samu kuɗi kana jin haushi to ka shiga matsala matsala kuma ba ma da shi ba Allah kiyaye wani zaka ga saboda shirin talauci kamar zai ringa zagi kawai kowa yana fushi da mutane bai ce ga amma ka san dalili shine don me Allah ya ba su shi bai ba shi ba wannan fa ko mutum ya faɗa ko bai faɗa ba abin da yake yi kenan yana tuhuman Allah don me yasa shi yasa aka ce hasada ai faɗa ne da Allah ai tabbayan kana tuhuman Allah ne me yasa ka bawa ne saboda in ba haka ba ina ruwanka kowa ma Allah ya ba shi abin da yake so bane kai na ruwan kai dai ka roƙi shi kai ma baka shikenan kai ma ka ce Allah ka bani in ya ga dama sai ya baka kowa ba ruwanka da abin da aka ba mutane wani abin takeici ma zaka ga wani kuma hasara tashi ta akan da'irar musulmi take ga yana ganin kafirai da dukiya ba a jin haushi amma in ya ga musulmi da kuɗi na na ce yana ce yana shi kuma masifarsa kenan iya shi ke da hankalin shi ya tashi ya rasa yadda zai yi idan shi ya ringa ɓaci shi yasa wani za ka ga kuma wanda aiki sai zagin mutane wani ya yi kaza wani ɓarawo ne wani wani ne ita abu yana ta tara wa kanshi zunubi wannan kuma ba zai sa Allah ya ƙi yin abin da ya ga dama wannan ba zai hana Allah ya ba wanda ya so ba shi yasa ma kawai mutum ya sake abin nan maganin hasada da maluma suka ambata wanda yake ci yake ci yana aiki idan shi dan ya matsa ma akan dan uwa ko makoci ko wani cewa domin Allah zai dinga buda masa to maganin shi na farko da zaka yi addu'a ka ce Allah ka raba ni da wannan ciwo dan ciwo ne sa'annan ka bawa shi dan haushi shi ne sai ka tashi cikin dare ka tashi cikin dare karfe uku biyu ka ce Allah makocin nan nawa misali Allah ka bashi miliyan ɗaya na gani ka bashi nake jin hauji to Allah ka ƙara mashi su zama miliyan ɗari uku an gane maza eh Allah ka sa makocin nan duk anguwan ne ya zama ya fi kowa kuɗi Allah ka ƙara man lafiya Allah ka ƙara ma wannan ka gaba ka shafa addu'a ka tashi kai baccinka sai shi ɗin yayi yaya ta mutu ba eh to dama abin da yake ta sa kake nan to kaga ka biye saboda duk wanda zaka iya tashi kai mar addu'a bai sani ba ai magana ta gari ina nufin ba ma kai dan ya sani ba ne to kaga maganar ka ji haushi kuma ya samu wani abu amma ya zamu sai ka ce addu'a ta ce su ci misali kaga maganar ka dinga jin ta kai ci kana bacin rai sai ya kau suka ce babban magani ne sai ka dawo kawai kana bawa haka magabata suke idan suka ga shedan zai halaka su sai su yi abin da shi dai zai sai ya tuzarta a cikin kisar shehu usman dan fodiyo Allah ya masa rahama ana ba da tarihi cewa ya zauna kofar gida haka kasan ƙasar hausa da ba wuce gaban malami da takalmi duk wanda zai wuce sai ya cire takalmi ya zo ya wuce haka yana zaune akan buzu wata rana sai wani ya manta ya zo da takalmi shi ya wuce shi shi usman sai zuciya take gaya masa cewa wannan fa mutumin ya raina ka ina nufin zuciya shaɗan ya ce a rinawa ne ya kyau hala kuwa mutumin ya yi nisa sai ya ce wancan mai tafiya a je a ce ya zo shi kuma da ya yi haka yana jin haka sai ya ga takalmi a kafin shi ya kama subhanallah sai ya cire ya je ya gai da malam umuna ya gai da malam ya ce ya yi haƙuri ya manta ne ya ce shi ba ma shi ya sa ya kira shi ya ce fata kalmi yana ya ce na ce kasa ya sa sai tashi a kan buzun da yake zaune ya ce ka hau kan buzun da takalmi yana ya ce na ce ka hau yawo ya ce ka tattaka ya tattaka buzun ya ce tuje ka Allah ya ma albarka ya ce ke kuma zuciya ki mutu eh ke dan kuma ka fashe na to an wuce can ranka ya ɓaci to ga inda kake zaune ma an taka da takalmin sai ne shi kenan to haka ake wa shedan da zuciya da ba ya zuciya ya tsohon shedan ce dama ai da du- da du- da zuciya da da da zuciya annab da san zuciya wa- da shaidan ai dai dan uwan juna ne eh da duniya dama su hudu ne a duniya wal nafsu wal hawa eh eh a duniya wal nafsu wal hawa wa shaidan zaman su hudu ne abokan gaba dan adam su ne masu halaka mutum kowanne ka bi shi sai ya halaka Allah ya kiyaye duniya mutum ya saka ya sake mata linzami ba ta da kyau za ta kai shi wani rami ne da zai kasa fitowa kaga idan mutum ya ya sake wa zuciyar shi misali ya dimfari sabon Allah a cikin rayuwar shi yana ta yi yana ta yi ko ma me yake yi har za a kai lokacin da ba zai iya ba sabon ma ba zai iya ba ya kai lokacin da ya je ya yi wani abun ma da tubansa yake da wahala saboda shi sa shaidan bai barin mutum sabo a mata- a mataki na farko ba wai yana barin mutum yana sabo misali a ce ya kai kashi goma sai ya kyale shi a'a in yau ya kashi goma gobe sha biyu zai yi in gobe ya sha biyu jibi sha biyar zai yi in ya yi sha biyar jibi ashirin zai yi, haka yake wa mutane shi yasa za ka ga sai mutum yana raina sabon yana ta yi abin da da yake jin tsoron ya yi yanzu kawai ya saba to shi kenan kaga halaka sai mutum kawai shi kenan idan mutum bai an ba kuma yana wani hayaniyar kawai sai ya ji shi a ta tokare shi a cikin gabari shi kenan ba haka yake samun mutane kawai sai mutum ya ji shi a tokare wanda suka kawo shi ma ba an dawo da rai shi za su tafi ya ɗauka rako shi wasu suka rako sai ya yunkura zai bi su sai ya ji shi a cikin rami yana ma magana za ku tafi kubar ne za su tafi su barka ba za a tafi a barka aiwa mutum dan adam kasa ma magana takewa dan adam mala'iku na man suka ce dan adam sun kawo ka fa sun barka a cikin kasa sun koma su ci gaba da harkoki sai sai hali sai ibada shi yasa dole ne musulmi kada ya sake kada ya sake Allah sa kuma kar mu sake eh duk abin addu'a ne ba wai wani kawai kai ta roƙon Allah Allah ya sa kar ka sake tunda da wanda ya sake da wanda bai sake ba dai karshe ne labarin iri ɗaya ne eh yanzu ka ka yabi mutum da ya shekara ashirin yana bin Allah da wanda ya shekara ashirin yana saɓan Allah yau in aka haɗe duk kowane ya wuce sai dai sakamako wanda ya shekara sittin yana saɓan Allah da wanda ya shekara sittin yana bin Allah yanzu in suka mutu mai rage babbancin sakamako duk kuma abin ya tsare saboda duniya ba abin da zaka yi ta damar rudi ne Allah aka yi kira ta inna mar duniya ko inna mar hayatun duniya la'ibun wa lahawun yawa wasa ne da wargi shine ake ta kai eh shi yasa kuma haka za a yi tunda dole ana ciki amma kada mutum ya sake Allah ya tsare mu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake neman tsarin Allah daga waɗannan abubuwa kaga dukiyar su sayyidina Abubakar da sayyidina Usman da su me da kasuwan nan na zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam babba ba Abu Sufyan ba na haba ga babban dan kasuwa Abdulrahman bin Auf Abdulrahman bin Auf misali kaga dukiyar su sun more ta ta yi musu amfani yanzu yanzu na magana nake ga muku a Makka akwai wani gida a yanzu nan magana nake ba yanzu nan akwai gida gidan sama na haya asalin kudin sayyidina Usman ne sayyidina Usman fa na zamanin manzo Allah sahabi in kina baka tarihi sai ya bin ya burge ka yanzu gidai da an an an an yi shi mai kyau ana haya kawo fi sabilillah duwacin sadakar da ya bayar ne haka aka yi ta tahowa ta zo yau mashuru da ya yi kun san shi daman ya saba duk abin da ya gani kawai sai ya je yi shi akwai wani bai hudi a madina da yake ya zo ya rijiya ba ruwa yana sayarwar musulmi ruwa da wahala na ta tsadar ruwa a ta layi sai da na su ban yayi da shi ya ce ka siyar mun da rijiya nace a ba zai siyar baya yana ta samun kuɗi ya sake yayi da shi sai ya sake tunani sai wata rana ya zo ya masa wayo sai zai ce to kaga ka siyar mun da rabi ka siyar mun da rabin rijiya sai mai fatina na kai hamsin ni hamsin bai hudu ya ji kudi ya ce eh yayi sai sai na asuma ya sai rabi sai suka raba yau ni ne da ita ni zan sai da ruwa gobe kai ya ce a ba damuwa shi ne suka yi dina kuma ya ce wa mutanen madina ya to ya sai rabin rijiya a ringa zuwa kowa ya ringa samu a samu jarka eh abin ruwa ya ringa iba ruwan yau da na gobe eh kowa ya ringa iba ruwan yau da na gobe kuma kyauta fi sabilillah ba an daina sayar ruwa sai aka zo ranar sayyidina usman kowa yana aka kwata fata da ruwa aka diba washe gari ya fito ya zauna yana jira a zuwa sai ruwa na bumata to kaji rumata sunan shi kakai sunan shi yake sunan bai hudar wala ya rike su da shi kamo ne da kai ya zauna ya ce shi kenan yake cewa ka tallami usman usman ya mu wayo kawai sai ya tafi gidan sai da sai ce zo kawai ka sai rabu me za a yi kuma ya siya da kuɗi sosai ya ce kawai ya sayar ma shi kenan ya ce to madina kowa ya shaƙe ruwa fi sabilillah eh haka yake abubuwa da yawa haka yi kuma kusan rijiyar nan rijiyar rijiyar ne siya sai da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai siya wa zai siya wannan rijiyar Allah ya ba shi aljanna to dama wuraren da sai na Usman ya samu maza Allah sallallahu alaihi furta ke an bashi aljanna suna da yawa akwai lokacin da za a je yaki ba mutane suna son su yi taimako ba su da shi maza Allah kuma yana son a samu taimako maza Allah ya rasa yadda za a yi sai da na Usman yana da dukiya je ebo ya share wa maza Allah sallallahu alaihi hawaye dokuna ɗari hudu aka kawo wasu ɗari hudu haka kowai ya zama daga Allah ya dubi abin da sai na Usman ya yi sai ya ce wa sahabbai ya ce daga yau duk abin da Usman ya yi a duniya Allah ba zai komai ba ce komai Usman ya yi ya zama ɗan aljanna komai da mutane ma darra Usman ma fa'ala ba da yau daga yau shi an gama komai ya je an gama sai aljanna zai shiga amma kaga ba abin da ya kara sai kara biyayya ga Allah wataƙila da kai ne ko da ni ne aka ce mana mu je kome muka ga dama na ayi ka san dan adam yanzu da za a ce an cire mana rana guda cewa furi kowa je abin da ya ga dama Allah kaɗai ya san tunanin da zai zo mutum na Allah kaɗai ya san sharri iri-iri da mutum zai a tunda ba komai lokacin muna yara sai aka ce mana wai ranar daren sallah ba zunubi lokacin taba ta shigo ta shigo a lokacin yara abinda suke koyi shan taba amma da sun zuka sai kaga mutum kamar zai mutu saboda bai iya sha ba wai ta gama ranar ba zunubi wai mala'iku sun tafi bikin sallah ba sa nan to a zuciya kenan yara ƙanana haka za ka ga ranar da ka ce ba kyau zai ce ma ba su ni biyu eh ba ba inda ba zunubi ake tsoro da babu shi وعن زياد بن علاقة عن عمه وهو قطبة بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء رواه الترمذي وقال حديث حسن an samu hadisi daga zayyad dan alaka daga bafansa shine kuma kudubat dan malik da Allah ya kara tabbata a gare shi ce adab sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wannan addu'a yana cewa ya ubangiji ina neman ka tsare ni daga miyagun dabi'u munkiratul akhlaq sune dabi'u miyagu mutum ya zama yana da mummunan dabi'a Allah ya tsare mu sannan Allah ka tsare ni da mummunan aiki mutum je aiki mara kyau sannan Allah ka tsare da san zuciya bin san zuciya kun ga an ce menene bacin zuciya san zuciya menene ba shi yana wani san zuciya bacin zuciya yanzu wannan musifa da ta faru a kano na yarinya da aka kashe yan abin ai kaga san zuciya ne misali in ba san zuciya ba shi wannan shugaban makaranta ka san dai ba talaka bane mutum da yake da makaranta har ba guda ɗaya ba a kano da yara ai kaga dai ba za ka ce ya rasa abincin da zai ci ba na ba haka ce irin ya tashi ne gida ana wayo Allah babu abu da za a sa a baki ba ka gani ka ga kenan san zuciya ne da hadama dama wannan musiba ce shi yasa dan adam ya roki Allah ya bashi wato kana'a bature yana kiran shi contentment mutum ya dan ji duk abin da Allah ya bashi ya gamsu ji kawai alhamdulillah ya ga duk garin nan ma ba irin ka to me a ciki in ka kalli ainihin duniyar nan me a ciki inda ba dan rashin kana'a ba yanzu in ka ci ka koshi ka dan samu wajen kwantawa sai ne na an gama ba sai kuma gobe in ka tashi kenan ba in ka tashi kuma ka sha kunu ka kenan a sake wuni haka ba ke kai a duniya ba wani abu da ake yi ana ta wuni ana kwana ana wuni ana kwana shikenan ana ta abinci ana zuwa bin daki shikenan har kwanaki na ta tafiya na ta tafiya har su tsare ta kenan mutum ya yi haƙuri sai ya ci wuce bayan Allah waɗanda suke shekaru ma haka suka daure suka yi haƙuri waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya sa suka rayu kafin mu ai wasu suna dadewa irin zamanin annabi nuhu alaihi salam ai mutane duk da cewa shi shekarunsa shi ya kusan na generation uku yayi a zamaninsa amma sauran mutane zaka tarar da suna dadewa zaka ga mutum ya shekara ɗari hudu ɗari hudu wani shekara ɗari hudu da hamsin haka nan suke yi akwai wanda sun yi shekara ɗari bakwai bakwai irin kamar irin shekarun da kowa za ka je wanda ya mutu da wuri ne zai mutu shekara ɗari hudu irin wanda ya yi gaggawa ana ba da kisa annabi nuhu alaihi salam cewa wata rana ya taɓa zuwa ya samu wata mata tana kuka ɗanta ya rasu yana ƙarami ya ce bayan allah ki haƙuri ki haƙuri haka Allah ya nufa ya koma yana karami dan naki shekarar sa ta ci shekarar sa 300 fa kawai 300 years yayi ya rasu yace ba Allah ki hakuri yace inda kin zo zamanin al'ummar karshe zamanin mu kenan sai dududu shekarun su wuce 60 70 ba abin ya ba ta mamaki sai yanzu akwai wanda za su zo a duniya 60 70 shi kenan sai za su zo sai ai ta ce masu za su yi gina gida kuma su ba su sun gina gida ba ma ya ce mata ai su ne ma za su yi gini Allah su ne suke gini su za su yi gini ma ita tana gama ne to shekara ta ce ta ce ai da za ta zo lokacin yi ta kawai su jira za ta yi ba ta dagawa sai ta karar da su kamar yanzu a ce kai ne kwana uku za ka yi a duniya misali a ce kwana uku za ka yi kaga ko ba zaka ga masallaci ba ka zauna a munka misali ka yi na to da haka al'ummomi suka yi ta wucewa wasu nan daɗe amma tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu al'ummarsa sittin saba'in mafi yawa za mu bar duniya sittin saba'in ya ce kaɗan suke wucewa kaɗan kuma ko yanzu kai gai da suwa ai kasan kaɗan ake wucewa da wuya ka ga mutum yanzu ya mutu an ce ma shekaransa ɗari sai ana samu amma sai ka ji an ɗaɗɗade an nan daɗe ya yi ƙoƙari wanda za ka ji an nan daɗe ka ji an ce ma 80 82 83 84 an ƙare sai ka duba a cikin waɗannan shekarun kuma nawa ka ci ko ba shine nazarin da aka ce ba ka ci goma wani ya ci ashirin wani ya ci talatin wani a cikinmu ya ci arba'in wani ma ya ci hamsin zuwa da yawan mutu sittin ba duk na to haka nan za ka ga duk shi yasa da Allah ya samu bi Allah Allah ya samu bi Allah ba ku ci abin ba yawa Allah ya samu bi Allah mu bi Allah mu yi abin da Allah yake so sannan idan lokacin mutuwar mu ta zo Allah ya samu cika da imani wa an shakali bi Humayd radiyallahu anhu قال قلت يا رسول الله علمني دعاء دعاء قال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني an samu hadisi daga shakal dan humai ya dala shi ka tabbata gari shi ce wata rana na ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya rasulullah ka koya mun addu'a wanda zan dinga yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ringa cewa Allahumma inni a'udhu bika min sharri sami Allah ina neman ka tsare ni daga sharrin jina jina ka san in ka ji wani abu sai zama masifa da ma baka ji ba da ya fi ma to duk abin da zaka je zama damuwa ya zama musifa ya zama ma tashin hankali ya zama sanadiyar ɓaɓɓarcewar addininka sanadiyar lalacewar addininka ko wa'azi ne in za ka je zama sanadiyar masifa ai Allah sa karkaji eh ya ka ji abu ya karkatar da kai ka ji abu ya sa ka rudani ya sa ka kowato addini duka wannan sharin ji ne sa'annan ina neman Allah ka tsare ni daga sharin ganina ka ga abu ya zama damuwa duk abin da za ka gani ya zama damuwa Allah ya tsare Allah ka tsare mu sannan Allah ka tsare ni daga sharin harshe na shine magana magana zarar bunu shi yasa malamai suke cewa wa in kana kalamu min fiddatin fa sukutu min zahab wa idan magana darajarta da girmanta ta kai darajar azurfa to shiru shi kuma ya kai darajar zinari shiru ba a shiru alheri ne ana cewa na baya magana ai inda baya magana ya more eh inda magana sai ya faɗa alheri alheri ne rashin magana eh masu yake masu kyakkyawa idan an zo taro idan wani ya cinye taron da surutu kai kuma ka cinye taron da shiru ko taro aka zo ana ta hayaniya kai shiru sai shirinka ya fi wanda ya hayaniya na sai a tashi da kai ake tunani to wannan me yake nufi kuma na yau bai ce komai ba inda za ka yi magana ta ta zama abin kirki damar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu kaida yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wanda duk ya imani da Allah da ranar karshe to in zai yi magana ya faɗa alheri ko kuma ya shiru shikenan kai shiru shiru alheri ko ba kuma ya kawo da mala'iku rubutu na ka san wani da za a gwada man littafin shi na kwana ɗaya daga bakwai na safa zuwa bakwai na yamma da mala'iku suka cika man shi ya manta ya faɗa ta labarai ta bada ce wannan ya ce wannan kuma ne yana ga kamar burgewa yake ina ma ce karatu kake ta yi kaga da ka samu lada da za a yi ta rubuta ma lada ko ambatan Allah kake ta yi in bakin ka na gagayi kai ta ambatan Allah ta sazzi subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum kai ta yi kaga yayi magana amma kuma za mu yi magana da alheri za a tara ma alheri mai yawa na lada wa min sharri qalbi Allah ka tsare ni daga sharrin zuciyata zuciya tana da sharri innan nafsa la amaratun bisu kuma zuciya banda Allah ba mai tsare ta alqulub bi yadillahi yuqallibuha kayfa yasha zuciya duk suna hannun Allah yanda ya ga dama yake biya ta kana jin kana sha'awan musulunci kana san Allah Allah ne ya ga dama ya juya zuciyarka ta nan Allah ya kiyaye in ya juya ta wani waje shi ke da sai ya ta salati ta salati shi yasa in Allah ya juya zuciyar mutum za ka sha mamaki ko da ba musulmi ba in Allah ya juya zuciyarsa sai a rasa me yasa zai jiya kawai shi zai musulunta kun gabanin Allah nan na taraba ko kuma rabirar ɗin Allah ya taimake shi a musulunci an yi ya ce shi ba musulunci kawai ba wanda ya saki kawai shi musulunci zai ana ta gwagwa ce wallahi musulunci zai an ba shi kuɗi ce ba wanda ya ba shi kokowa wallahi kawai shi musulunci zai kaga wannan shine Allah ya zuciyar mutum to wani musulmi kuma Allah ya biya zuciyarsa ba Allah ya kiyaye ai an samu a Kano ko an samu a Kano Kano tumbin giwa ba kira shi Kano ba an samu wani kwanaki kawai ya ce shi ya bar musulunci ai yi ta magana shi ko ko bayan da aka iya da shi saboda akwai wanda suke jira da bahaushe da bare-bari da bafulatani in yace ya bar musulunci to ya zama abin ya zama star ya zama jarumi yanzu za a kai ka kasan waje ana kakkare ka na su suna jira ne duk wani wanda zai ce ya zama ba musulmi ba sai a tsare masa ko wani wanda hukuncin Allah ya kai ya hau kan shi ba za a yi mar ba sai a zo a tsare shi a yi ta ya matsiki da shi ba ku gama ta a mulkin da ya gabata aka ce za a mata haji a zamfara ba ku gani ba ta har jamani aka kai ta ko turanci ba ta ji wala har jamani ta ji itali ana nuna ta gata nan ana so a mata hukuncin Allah an hana shi ne magana ba wani abu ba karkada da karkada yi eh kirka daga tsakar rai kawai ba abin ba Allah yana so a yi ba to ba za a yi ba shikenan su kada ka mutum kawai sai an mai da mutum ana ya zama kamar wani jarumi sanan na ƙarshe wa min sharri mani Allah ka tsare daga sharrin mani na bi ma'ana kar mutum ya je ya zina shine kar mutum ya je ya zina kuma zina ga ta nan ana ta yi amma musiba ce ita kanta ta ishi duk duniyar nan a ki zama a kasa zama lafiya kuma duk duniyar ina ake zaune lafiya wani gari a duniya ka sani ana zan lafiya sai dai zaman lafiyar labaran duniya kasan labaran duniya in suka ga dama ko ana mutuwa a garin nan sai su ce kowa lafiya kowa na bacci an gane sai su ce kowa na bacci kowa ya ƙoshi alhalin kowa na jin yunwa suna yin wannan duk abin da suke so a a kalle ku da shi to shi ne za a muku labarai a kai shi ko abin da ake so ku yi ta jin shi ku yi ta jin shi ku yi ta jin shi ya gino a cikin kwakwalanku sai a yi ta nanata shi tun ba ka ji har ka dinga shi tun ba ka har ka saba da shi ai ba shi yasa ake talla ba ai shi ne amfanin talla ka lura talla abubuwa in yanzu aka fito aka buga sabuwar ko baka yi niyya ba kullum sai ka kalanta kullum sai ka kalanta wata da sai kaga kai wani abun ya yake ne ban nasiya shine to kaga talla yayi yayi amfani to haka nan yau da gobe yau da gobe sai ayi ta tuttura abu a cikin kwakwale wanda da ba a yarda da su ba kuma sai a dawo sai kwakwalwa ta kama su amma an ka duba ko zina ta isa ta rahana duniya zaman lafiya kuma ita ce ma ita ma ba a faɗa sai ana ganin kamar amma tana ciki saboda Allah madaukakin sarki alƙawari ya dauka babu al'umma da za ta zama ana zina a cikin ta kuma suna zaune lafiya babu ita musiba ce babba shi kai shi mazinacin ingantaccen hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya mutu yana zina bai tuba ba sai an yi masa azaba na rabin al'umman manzo Allah shi kadai kuma la duk abin da aka ce za a yi za a yi ai kasan tunda dai ba a mutuwa ai magana ya kare kasan nan duniya nan ka juya sai ka mutu to shi ba mutuwa ba mutuwa inda za a mai da mutum sakwara a lahira yana nan yana nan shi yasa Allah madaukake sarki da yake magana azabar yan wuta yace kullama na dijabbiluduhum badalnahum juludan gaira hali yazuqul azab duk lokacin da muka kona su inji Allah muka kona su fatar su ta zama gawayi sai mu canza mu sabuwar fata za mu sabbi Allah ya ce muna musu haka da su dandana azaba kun zo a rana ɗaya sau nawa ake sanya fata dan wuta so dubu ashirin da hudu haka ke canza mata kanka ce wasu ɗaya ne a'a ta canzawa Allah ya ce don a ɗanɗanni azaba Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye na ban ji ba da hudu na amin Allah ya tsare mu ai ai ai Allah kiyaye ai Allah tsare mu waɗanda suke yi ba daidai ba Allah sa su ruwa Allah yaye ta alhamdulillah bari mu tsaya nan ya ce duk wanda ya ce aiki wanda zai ce ma haramun ne shi ne tsaye da yake satisfiyo ɗin mutane ba na shi ba ya je nema aiki wannan ɓarawo ne amma siyan aiki aikin da aka yi na siya shi ne bai da kyau amma in ka tsaya kai aiki bayan an dauke ka aiki kana aiki yadda ya kamata ana biyan ka salari wani abu ne daban kuma an gani ya kai matsayin da ba a samun aikin a wasu wurare sai an siya ina nufin sai an siya to amma wannan siyan bai zama ya zama abu mai kyau bai da kyau amma in aka siya kaga laifin siya daban amma cewa aiki kuma in kana aikin ya danganci ko me kai in ka tsaya kai aiki tsakanin ka da Allah duk da siya ma aka yi da in rashawa ne in ma waye an riga an ci misali amma aikin ka yana nan a matsayin ka samu aiki eh wallahu a'lam gajin na nawa kuka sha na dade na na dubu biyu ne a gidan mai da sai da baka shawara ka je gidan man ka ce sauraron nan ka ɗin sha mai na dubu biyu ka biya ba awo a jos ne ai ai wannan zalunci kowa ya sani ba ma baka baka neman abin nan idan mutum ya irin wannan zaluncin yana nan a kan shi kuma sai kaga Allah yana takawa ta abuwa da yawa mutane suna jawo kansu musifa wani lokaci ba san dalilin musifa ba wani aiki ne da kai can baya na cutan wani sai kaga Allah ya saka ma da cewa cutar yana nan su kuma duk lokacin da mutum ya kiyaye sai kaga Allah ya masa goma shi akwai kisar wasu bayan Allah a Bagdad a ce wani ba Allah ne yake sai da yajina yaji a kantinsa sai ya samu yaji mara kyau nan jabu sai ya cire shi akan ba za a saida ba saboda yaji bai da kyau wasu matafiya sai suka zo sai suka sai yaji shi yaron da ya bari sai ya ba su yaji suka ba shi da rahamai haka ya dawo da ya duba sai ga inda ya ajiye yaji ya ce ina yajin nan ajiye nan ce yanzu wanda suka huta a nan a kan abin hawan su suka siya kaga tsoron Allah ya ce ina lillahi wa ina ilaihi ina kudin da suka baka ya ce ga su shi kawo ina suka yi ya ce ga su ya kama hanya ya yi nisa ya bi su ya ga dama matafiya ne shi da Allah ku tsaya ya zo da wani yadi yadi mai kyau ya dauko ya ce da Allah ku ne kuka sai yadi a waje kaza suka ce mu sai to wai goya kuri ya da na faɗaka ba mai kyau bane jabu ne ga mai kyau na kawo muku ya ba su ya juya zai tafi zai mutum ya ce zo kai ma wala ina kudin da muka baka ya ce gashi ya ce kai ma naka jabu ne muka baka shi ma sai ibo mai kyau ya ba shi to ai haka duniya take dama za ka kana ka yi cuta kai ma wata yi za ma kashi ɗari wannan baka sani ba ina nuhu abubuwa ka duk su daddame baka san me yasa suka daddame ba shi yasa dai a yi haƙuri a bi Allah sai ka huta wani abu faɗan ma baka sani ba Allah zai yi ma wata kariya ma baka sani da za a yi ba wani yana ta haya ne yasa Allah yana ta kare ka shi yasa sai Allah ya shige ma gaba mutum ya yi kokari da kwana da niyya da niyya da azama na cutar wani karye ba kyau Allah ka tsare kuma da ka ringa cuta gara a ringa cutanka a ringa cutanka ba matsala ba ne ba matsala ba ne ana cutanka ka zama ma ga gargara ai ta cutanka ka ya fa alheri ai da kai a ce kai kake cuta saboda kai za a ba kaya masu nauyoyin tashin kiyama sai dai kaya ne Allah ya tsare ya gobe gobe za a karbi kudin marayu insha Allah ranar talata na ba kai ka goya ma baya yi ba to kuma ka ba shi shi ne ai da kai da shi kuka yi na na ba a ce da kai ba to ba kai ne mai kuɗi ba ai kaga da abin da da a lokacin ka san ba za a ce a kaje ka karba kai dai kai haƙuri an cuce ka amma kai kanka cuci wani damun ka'idan musulunci kenan a maka idan ka je harami ko aikin hajji za ka ga silifas in ka ajiye silifas sai a ɗauki za ka so ka ga kamar silifas da yawa amma ka san ba naka ba ne shi ne aka yi tambaya ka mutum zai sa wani ka ce ba za ka sa ba za ka saba yanzu Allah ya kiyaye ka ajiye takalmi a tsohon masallacin nan sai aka sace ba sai ka fita gaga takalma za ka sa na ka san ba naka ba ne ka gan ka sa an ma sata ka yi sata shi ne a yi karatu na eh shi ne an sace naka ka sace na wani yawa in ka tabbatar misali so na ai na kawo shi ne na shi ne ya fi zama koma eh ana ta yi na tuba eh insha Allah sai kuma a daina amma dai duk abin da aka dauke wa mutum ina zuwa kai karka dauna wani shine zaman lafiyanka domin ta iyawa wanda zaka dauka ba shi dauna ka ba ina duk abu ne mai yiwa na'am alaikum assalam kawai Allah ya fi ma kayi kuskure yawa abun ba daɗi akwai haushi amma ba haka ake ba eh ba daɗi Allah ya kiyaye sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala muhammad wa alihi اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك على كل شيء قدير اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أديت واصرف عنا برحمتك شر ما قديت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين